ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci kuma ya haɗa a wannan babban masallacin juma'a na garin Dinjaɗi inda muke ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma yau muna sha nawa hudu Allahu akbar sha hudu yau muna sha hudu Muna sha hudu ga watan Ramadana, hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda yake muna uku ga watan biyu, waye uku ga watan uku, miladiya 2026 kamar dai da aka sani muna cikin suratul tauba da aka insha Allah ya zamu tashi aya ta 94 wa tara Allah madaukin sarki ya taziruna ilaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبانا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله مروكين سركيكي يعتذرون إليكم su da suka ƙi zuwa yaƙi suna kawo hanzarinsu zuwa gare ku izara ja'atun idan kuka dawo Allah ce kulka ce musu la ta'taziru kar ku kawo wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu amince muku ba adina ba'an Allah min akhbarikum hakika Allah ya bamu labarin wani abu daga cikin laburinku wa sayarallahu amalakum da sannu Allah zai ga aikin ku wa rasuluhu da manzonsa summa turadduna ila alimil gaibi sannan a mayar da ku zuwa ga wanda shine masanin gaibi wa shahada da abin da an bayyane wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai Allah ya ba ku labarin abin da kun ka zama kuna aikatawa dan muka duba wannan aya Allah madaukakin sarki ya bada labari game da munafukai cewa bayan yakin Tabuka idan aka dawo Madina ya tazuruna ilaikum sukan ta kawo zuran su zuwa gare ku idza rajatum ilayhi lokacin da kun ka dawo to sai Allah ya ce ka gaya musu la ta atazuru kar ma ku kawo ni uzuri lan nu'mina lakum bi ma'ana lan nusaddiqakum ba za mu gaskata ku ba saboda mai kad nabba'ana Allah min ahbarikum ay kad a'lamana Allah ahwalakum Allah ya sanar da mu halin da ciki wa sayara Allah wa amalakum wa rasuluhu kuma Allah zai bayyana da aikin ku da manzon sa ay sayusira malakum lin nasi da duniya zai bayyana ayyukan ku ga mutane tun nan duniya summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan mai da ku zuwa ga wanda shi ne masanin gaibi da abin da bayyane wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna sai ya sanar da ku duk abin da kun kaza kuna aikata shi ba ku labari ai bi ma'ana zai ba ku labari ayyukan ku na haidar da sharri kuma zai sakan ka muku akan wa'annan ayyuka sai halifuna billah سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون الله يكي سيهلفون بالله لكم ذات رنكي مكدا الله idan qalabtul lokacin da kuka dawo ilaihin zuwa gare su rantsuwar suna yin ta ne da ta'ori duwa anhun don ku kawo da kai gare su to fa'ari duwa anhun Allah ce ku kawo da kai daga gare su innahum rijisun don su kazamta ne wa ma'awahum jahannam matattarar su take jahannama kuma jaza'an bima kanu yakasibuna sakamako ne ga abin da sun zama suna aikatawa Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa su munafukai bayan sun yi uzuri kuma za su rance da Allah cewa ga abin da ya samu su samu zuwa wannan yakin ba kawai don ku kawo da kai kar ku zarge su ka a ce musu don me Allah ce to ku kau da kai da gare su amma kau da kai da gare su eh ta karanta walakantarwa saboda innahum rijsun su kazamta ne najasa ne bawaqinuhum wa itiqadun da cikin su da kudurin su dubba na kwarai bane wa ma'awahum jahannam matatar su take wata jahannama na ita ce karshen su take makomar su wannan kuma jaza'an sakamako ne bima kanu yaksubuna sabi abin da suka zo na aikatawa na zurbai da kurakurai يهلفون لكم يهلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يهلفون لكم سنة تمكو رنسوا لترضوا عنهم دونكو يددسوا فإن ترضوا عنهم فوقوا يددسوا كو fa inna allaha la yarda an alqawmil fasikin Allah bai yarda da mutane fasikai Allah ya ba labarin cewa ko shi annabi da jama'a ta sai da wayannan munafikan saboda wanda suka yi sun dankata su to Allah kan bai yarda da su saboda fasikai ne bi mana al-kharijin an ta'ati sun fita daga masa da'a da'ar manzonsa domin abin da al-fisqu shine khuruj hita shi yasa za a kusu ana kiransa larabci fuwaisika saboda za a ga ya fito daga ramin sadon ɗai shi banna sai Allah ce al'arabu
al'arabu a shaddu kufran wa nifaƙon wa ajidaru Allah ya alamu hududa ma an zalallahu ala rasuli wallahu alimun hakim Allah madaukin sarki ce ra'arabu ashaddu kufran wa nifaqa
hauya wannan su ne mafi tsananin kafirci da munafuci wa ajidar kuma su ne mafi dacewar Allah ya alamai zan ba su san hudu da dokokin ma an zara Allah abinda Allah ya sarka Allah rasuli aka manzon saboda suna can kawai ba su yi karatu ba wallahu alimun hakim Allah masai ne mai hikima Allah madaukin sarki ya ba labarin an ce a cikin ƙauyawa kashe uku ne akwai kuffaran akwai munafiqin akwai mu'mini cewa akwai kafirai a ƙauye akwai munafukai akwai mu'minai sannan kuma su ƙauya idan suka tashi kafirci ko munafuci to kafircin nahu da munafucin su a azam min gairihim ya fi tsarni ga wanda ba su ba wa ashad kuma ya fi tsarni ya fi girma saboda bakawai ya tashi kayan cito ba ɗan ƙarami yake ba kuma su ƙauyawan su ne ajadar bi mana ahara Allah ya alamu hudu da ma'azala zan ba san dokokin abin da Allah ya saukar ga manzonsa kamar da al'amashi an bata daga Ibrahim ya ce wata ranar balarabin ƙauye ya zauna kusa ga wani mutum da ke kira zai rubu sauhana shida ta bar labarin mutanensa yana cewa mutanensa iri kaza ne iri kaza ne alhali hannunsa yana da miki wanda aka samun mashiran da an kai yakin na hawan di sai wannan bakar ya ce kai wallahi inna hadisaka lai'ujibu ne labarin gana ka da haka ba su a na jaruntan mutanenka da irin kokarin su ji addini yana ban shawa wa inna raka la turibuni sannan hannunka shi kuma yana sa min shakku sai shi zai nuna sauhani ce masa ma yuribuka mi yadi me ke sa maka shakku ga hannuna innaha shimal ai hannun hagu ne ya samu matsala sai barkawar ya ce wallahi ma adari alyaminu ya ƙaɗauna al-shimala ni ban sani ba hannun dama suke yankewa ko hannun hago mana bai iya bambanta dama da hago sai zai dunu sauhani ce lalle Allah ya yi gaskiya inda ce al'a'arabu a shaddu kufran wani faƙan wa ajadaru Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasul wato sun fi dace zama san dokoki abin da Allah ya saukar ba Imam Ahmad ya ambata daga Abdullahi dan Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce man sakana albadiyata jafa duk wanda zauna kauye zai jafayi wa man ittaba sai daga falshi ko da yake farauta kawai yake biye ma kullu yana wurin farauta shi ko zai rafkana wa man ata sultana iftatana shi ko wanda ke zuwa inda sarki zai fitini kabe ko ne na tashi illa kauyanci zai sa bushe zuciya da wauta da rashin fahimta tun kullu yana farauta zai samu rafkana ba zai samu daman da ya tsaya bautawa Allah ba shi ko wanda yake tare da sarki kullu yana wurin sarki wurin shugaba to shi ko zai fitinu saboda zai kai bai iya hudin gaskiya to yayin da zan kaurin rai da jafa'i yana daga cikin mutanen ƙauye shi yasa duk manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko bai taɓa aiko manzo daga ƙauye ba sai dai cikin birane kamar yadda Allah madaukin sarki ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan wa ma arsalna min qablika illa rijalan min ahli alqura wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Yusuf kenan aya ta ɗari da tara. Allah ce wa ma arsalna min qaulika illa rijalan. Ba mu taɓa aika gabaninka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa rijalan wace duk wanda muke aikawa mazaje ne. Mana babu wata mace ba annaba. Duk maza ne ake aikawa. Nuhi ilaihim ko muna wahayi gare su kuma mazajen min ahlil qura daga cikin mutanen alƙaryu. Wato manyan garuruwa. Ko haka akwai wani ba kauye da zai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lullinka masa abin da kawo mai kyauta din sai da ba kauyen ya gamsu da ya kawo ma annabi kyauta annabi ya ta bashi yana ta lullinka sai da ya ga lalle an biya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad hamantu Allah aqbala hadiyatan har na nufin ban karɓar kyauta kowa illa min ƙurashin sai ba ƙurashe au saƙafin ko ba saƙafe au ansarin ko ba lansare au dausiyin ko ba dausi ma'ana dai har na yin cewa ba zan karɓi kyauta kowa ba sai wanda a ɗan alƙarya Nisa annabi amma kenan saboda yaskununa li anna ha'ula'i kanu yaskununa al-muduna wayannan suna zaune a cikin birane ka sha suna a makka saqifa suna a fa'ifa ansar suna a madina dausu suna a yaman fahum al-dafu alaqa min al-arab sai taushin hali daga kauyawa lima fi qiba'il arabi min al-jifa saboda akwai abun da yake cikin ɗabi'an kauyawa akwai jafa'i inda duk yayi maka abu to shi ya samu abin ima gore da sauransu Muslim ya fitar da hadisi daga Aisha, Alat ta ce ta Aisha, Kadima Nasir min al'aurabi ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Wasu ƙauyawa sun zo inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wa ƙalu wata ƙaddilo na Sibiyanu ku yace shi wai ku kuna sambartan ƙananan yaran ku mana kukan ɗauki ƙananan yaran ku rungume su ku kama sambarta su. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kwarai muna sumbunta yaran mu kanana yace amma mu kan suka suka ce wallahi ma nuqabbilu mu ka wallahi ina ba mu sumbunta yaro ina ba mu ka da jariri mu dauke balle mu sumbace shi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to akwai koyuwar ya kasance an cire rahama daga gare ku saboda tausayi ne ka sa mutum ya ɗauki yaro har yana lasa yana sumbarsa to tun da ku ba ku haka nan akwai ya za an ce rahama a cikin ku ibn umair da ya ta wannan marar ya ce min ku sai ce min kalbikan rahama ga zuciyarka wato shi wanda ya faɗi magana sai Allah ce wallahu alimun hakim Allah masani mai hikima alimun biman yastahiqu an yu'allimahu al-iman wal ilma Allah ya san wanda cancanta ya sanar da shi imani da ilimi kuma hakimu shi Allah mai hikima ne ga duk abin da ya raba tsakanin bayansa ya ba wasu ilimi ya ba wasu jahilai ya ba wasu imani ya ba wasu kafirai munafukai to duk abin da kaga Allah ya akwai hikima a ciki don haka shi Allah la yusalu amma yaf'alu Allah ba tambaya ce akan abin da ya ka tambaya ce don me yawan ga mai kuɗi yawan ga talaka ba a ce mai Allah don mi kai wannan malami kai wannan jahili Allah don mi kasawa ne zan sarki kabar wani talaka Allah ba ta mai shi saboda duk abin da akwai hikima su ciki sai Allah ce min al-a'rab
ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم الله يشوى من العراء daga cikin kauyawa akwai man yattahizu ma yunfiqu magaraman wanda ke rikon dukiyar da yake ciyarwa don daga addini yana ɗaukanta ta a matsayin tara mana dai kamar tara ta aka yi masa wa ya tarabbasu bikum dawa'ira don haka yana dakon musibbun da ke zagayawa ke kewaya a cikin zamanin su kewayo a kan ku Allah ce alaihim da'iratus sau'i wato mummunan kewayawa ya tabbata a kansu wallahu samin alim Allah mai ji na ko masani wato Allah ya ba labari daga cikinsu akwai wanda zai rike duk abin da ya ce dukiyar da kashe inda bangaren addini ne to yana daukar su kaman tara da hasara don haka koyon jiran suka yi ga ku musulmai wasu musibbu da ke faruwa a zamani su zagayo a kanku don haka Allah ce to wannan musibbin sun zagaya a kansu ne wallahu samin alim Allah mai ji ne ko masani ne ai sami'u li du'a ibadi yana jin addu'ar bayinsa alimun biman yastahiqun nasara kuma Allah ya san wanda cancanci a bashi nasara mimman la yastahiqu mimman yastahiqul hizab ya san wanda cancanta ya yarfe shi wa min al-a'rabi
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم
Allah ce min al'arabi cikin ƙauyawan akwai man yu'minu billahi wal yawmil akhir akwai wanda yake ba ƙauye ne amma yana imani da Allah da manzon Allah akwai masu imani kwarai a cikin ƙauye wa yatta yanzu ma yunfiqu yana rikon duk abin da ya ciyar qurbatun ibada domin neman kusanci inda Allah ya wajen Allah wa salawatar rasul ko yana neman addu'ar manzo ala to saurara ka ja inna ha qurbatul lahum wannan ciyar da suka ta zama kusanci gare su da Allah sayyidukum Allah fi rahmati Allah zai shigar da su a cikin rahmatsa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan shine bangare al-mamduhu min al-arab wanda aka yaba daga cikin kauyawa هم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة sune masu riko abin da suke ciyarwa domin daga addinin Allah suna rikon san abun kusanta sadaka ya taqarrabu na biha inda Allah wanda suke kusanta da su zuwa ga Allah wa yabtaguna bi zalika du'a ar-rasul kuma da wannan suke neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu addu'a sai Allah ce to Allah ku saurara innaha qurbatul lahum wannan ibada ta zama kusanci gare su ai wannan neman kusancin da suke ga Allah ya tabbata gare su domin mai Allah zai shigar da su a cikin ramarsa kuma lalle shi Allah mai gafara ne mai jikai was-sabiquna al-awwalun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تشي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار marigayen nan na farko daga cikin muhajirai da lansar mana waɗannan da suka riga imani waɗanda suka jira daga makka suka koma da mutanen madina waɗanda suka yi imani suka tarbiye su wallazina tabauhum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan su suna kyautatawa to dukkan su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu anhum su ko sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin ya mustattalin gidajen aljanna wanda ke tajrimin tati al'anhar ƙoramuna gudana ƙarƙashinsu, khalidi na fiya abadan suna masu dawama a cikinsu har abada, Allah ce zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo babba. Allah madaukin sarki ya ba labar cewa ya yarda da as-sabiqin min al-muhajirin wal ansari wat tabi'in lahum bi ihsan muhajiran farko da lansaru da wayanda suka biyo bayan su don Allah ce ya yarda da su yasa ya yarda da su bi ma addalahum min jannatin na'im wa na'imul muqim sanadi abin da mun tare da na aljanna ta ni'ima da kuma wurin zama da wamamme ni'ima da wamammiya to su wane ne as-sabiqun al-awwaluna Imam Shabi yace as-sabiqun al-awwaluna min muhajirin wal ansari sune wa'anda aka yi bai'atul ridwan ta ruwan shekarar Hudaybiya sune as-sabiqun al-awwaluna Abu Musa al-Ash'ari da Sa'id ibn al-Musayyib da Muhammad ibn Sirin da Al-Hasan da Qatada suka ce as-sabiqun al-awwaluna humul ladzina sallu ila al-qiblatayn ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sune wanda sun yi sallah al-qibla biyu tare da manzon Allah ko da annabi zo makka madina da yana fuskantar ka'aba ya zo madina yau suna fuskantar baitul maqdis shi ma juya kama fuskantar baitul maqdis ana nan kwatsan wata ran cikin sallah sai aka saukar da aka ce annabi juya kalle ka'aba to wayanda yake duka ayin wayannan sallolin da su da so suka ci baitul maqdis yanzu sun da suna fuskantar Ka'aba to su ne as-sabiqun al-awwalina a wajajen wayannan maluma Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi yace wata rana Umar dan Hattab radiyallahu anhu ya gitta sai ji wani mutum yana karanta was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar zuwa karshen aya sai Umar ya kama hannunsa yace man aqara aka haza wa ya karanta da kai wannan aya ala ubayyunu ka bace na karance ta ne ga ubayyu dan ka abu sai yace to la tufari quni hatta azhaba bika ilayhi ban rabuwa da kai sai mun je wajen shi ubayyu dan ka abu din da kace shi ya karanta da kai in ji ya shi lalle ne shi ya karanta da kai wannan aya haka falamma ja'ahu lokacin da yazo kala umar a anta a karata haza hadil ayati hakaza shin kai ne ka karantar da wannan mutumin wannan aya kamar haka was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari kai ka karanta sai haka ala na'am yace ni ne qala wa sami'tu hamir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake ni kuma najiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karanta min ita haka قال نعم yace shi mace laƙar kuntu ara an na rafa ana an na rufe na rifatan laye bulguwa a hadan ba'an da na kasance yana tsammanin an ɗaukaka mata irin ɗaukaka wadda ba wani mutum wanda zai kai gare ta bayan mu to amma da ji wannan karatun don shi da umar bakin inda ya abin nan kawai bai an karo da wallazi na taba ohun bai hisanin ba kawai wa sabi kunan awwalu ne mai ansarar muhajirina to yana jin wance ya kara da wallazi na taba ohun bai hisanin to shi yasa ya rike shi ce to sai ya kawo inda ka samu wanga kai shi na da ya zo ko shi ubayyu kawai ce lallai haka ni karanta ta ga manzon Allah yace to da ai na tsammanin mu ɗaya muka samu wannan daraja ba wasu waɗanda za su ci muna bayan mu sai ubai ya ce to ai wannan ma akwai wasu ayoyi masu gaskata wannan masu ƙara ƙarfa wannan aya yace dan ka koma farkon suratul juma'a kai Umar aya ta uku za ka yi Allah ce wa akharina minhum lamma yalhaqu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim ai kai Umar can da Allah ya yi muhajiru da ansaru ya ce wa akharina akwai wasu na daban minhum daga cikin su lamma yalhaqu bihim ba su dukkan can ba ko da suka zuwa duk muhajiru da ansar sun wuce amma saboda sun bi tafarkin su su ma sun zama sun samu wannan daraja Allah huwal azizul hakim yace haka ma har yanzu a cikin suratul hashir akwai ayat da ke ƙara karfa wannan ai Allah na cewa wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
hashar ke aya ta goma ce ai nan ma Allah ce wallazi da ja'o min ba'din wa'anda sun ka zo bayan su al-muhajirun al-ansar ai su ma Allah ya zo su ce har ma ga abin da suke ta suna ce rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman ka gafarta muna ka gafarta ma yan uwan mu in sun ka riga mu yi imani su ne muhajirun da ansar Allah karka sanya wata jiyewa gare su a cikin zukatan mu ko kaga wannan dai bayanin na cewa su ma suna da tasu daraja yace har yanzu a cikin suratul anfal akwai irin wannan aya ta 75 wallazina amanu min ba'd wa hajaru wa jahadu والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله نعم.
إن الله بكل شيء عليم
yace Allah ce wallazina amanu min ba'du wayanda suka yi imani bayan wucewar wa'ancan na farko bayan as-sabiqun al-awwaluna wa hajaru suka yi hijira wa jahadu ma'akun suka yi jihadita da ku ba su yi suka jira farko ba daga baya ne ma suka shiga musuluncin suka yi jihadita da ku Allah ce fa ulaika minhum minkum wa'inna ai suna cikin ku har dai zuwa ƙarshe wannan aya ibnu jarir ya ambata daga al-hasan al-basri shi alhassan basir kane karɓa bai rabu al'ansar shi ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirina sai ce wal ansaru da wara'un din damma kenan yayi adafinta daga as-sabiqun wanda sauran kira suka karanta wal ansari ya zama maqufun ne ala al-muhajirin wannan kadiya ce na hawiya a faqad ahbara Allahu al-azim Allah mai girma ba labari annahu qad radiya an sabiqin al-awwalina ya yarda da marigayen farko daga muhajirai da lansaru da wayanda suka bi su da kyautatawa Allah ce ya yarda da su don haka fa ya waila man abgadahum kai to wanda ke kin su yanzu fa ana samun da sunan musulunci wasu na kin wayannan as-sabiqun al-awwalina ba sa kaunar su ko wasu na zaginsu ko suna ƙyamarsu ko suna zagin wasu daga cikinsu kai har ma wasu za ka suna zargin suna zagin sayyidu sahaba ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa khairihim wa afdalihim shine as-siddiq al-akbar wal halifat al-azam abubakar ibn abi quhafa radiyallahu anhu wasu abin ya kai su shugaban sahabbai ma wanda ke shine mafificin su bayan manzon Allah shi ne abubakar siddiqu za ka ga shi yake zagi kai ta kai wata jama'a wanda an yarbe su daga cikin 'yan shi'a suna ƙiyayya da mafificin sahabbai suna ƙin su suna zagin su shi yasa za ka ba yadda za a ɗan shi'a in dai yana cikin shi'a haihun mai ɗace sunan ɗan ga abubakar ko umar ko usman ko ka ya mai ya mace ce wannan Aisha ko Hafsa saboda suna mugun kiyayya da su wannan yana nuna maka cewa zukatansu an juye su an kullan su sun karkace to wayannan masu irin wannan to ina magana cewa su yi imani alqur'ani Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu ko kuma kun da kuna kiyayya da su to wai ko kun yarda da alkur'anin kun imani da shi to ba imani gaskiya ba ne amma ko ba abin mamaki su yan shi a wannan qur'anin ma da muke karanta ba su yarda da shi a matsayin qur'ani ba sun ce qur'anin ba cikakke na ba akwai abin da aka ɗebe a ciki sai lokacin da mahadinsu almuntazar zai fito to shi zai fito da wannan alkur'anin na gaskiya amma su ka ahlus sunna suna yarda da duk wanda Allah ya yarda da shi kuma suna zagin wanda Allah ya zagara manzonsa suna jibantar wanda Allah ya jibanta suna kiyya da wanda ke kiyya da Allah don haka zaka ga Allah suna duk inda suke so muttabi'una ne la muttabi'una biya suke ba kirkira suke ba koyo suke ba su ke fara abin da kansu ba to wayannan sune hizbullahi mubihuna sune bayin Allah inda mu'min Allah ce min haulahum wa mimman haulahum
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم
Allah ce min ma haulakum min al-a'rabi daga cikin wayanda kewayen ku zagayen ku a nan Madina wayanda can zagayen ku ƙauyukan da ke zagaye da ku daga cikin su akwai munafiquna akwai wanda munafikai yace kai ba kawai ne ba wa min ahlil madina hatta cikin birnin madina din nan akwai munafikai wanda ke su na madina maradu alal nifaq sun kware akan munafikin sun yi zurfi don haka saboda iya munafikin su la ta'lamuhum ba ka ya sani su saboda sun kware wajen iya munafikin Allah ce na hanu na alamuhum mu muka san su inji Allah sanu azibuhum marratayn za mu su azaba so biyu a nan duniya da barzahu sun mai radduna ila azabin azimin sannan a mai da su zuwa ga wata azaba mai girma a cikin azabar wuta a ranar kiyama a nan Allah madaukin sarki ya ba manzon su da bayani cewa daga cikin angoyin nan larabawa wayanda a gehen madina akwai munafukai a cikin yan madina din ma akwai munafukai wayanda ke su sun kware sun yi zurfi a cikin munafukai sun doge a kansa don haka Allah yake ce ma nabin salata alamuhum na hannu na alamuhum kai baka san su ba mu muka san su to wannan Allah da yake ce ma nabi baka san su ba mu muka san su ba zai kore ce inda Allah ce launa sha'ula araina kawun da mun ga dama da mun gwada maka su wala ta'rifan nan kuma za ka gane su bi simahun da alamun su wala ta'rifan nan kuma za ka san su fi lahanil qauli ga dadin baki kaga wannan babi ne na sai alama da sifofi wanda ke da su ne ake gane su munafukan ba yana nufin duka munafukan gaba ɗaya ya san su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sani anna fi ba'd man yukhaliquhu min ahli madinati infaqan wasu daga cikin wayanda ke zaune da shi a cikin mutanen Madina ya san cewa wasu akwai munafuci a gare su duk da yake yana ganin su sahira marice suna tare da shi wa shahada haza da siha ko abin da ke ba da shaidar ingancin wannan abin da imamu ahmad ya yi ta cikin musnad nashi hadisi jubair dan mutsayin radiyallahu anhu wanda shi jubair no mutsayin yace ya rasulullah innahu yazamuna anna laysa na ajran bi makkah wai suna ne cewa ba mu da wata lada wadda ake samu daga makka don haka duk abin da muke samu yadda muke samu shi sai mun zala ce la tatiyan nakum ujurakum ladakin ku za su zo muku walau kuntum fi juhudi sabi ko da cikin ramin kirkeci hoke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce karkato kansa zuwa gare ni yace inna fi ashabi munafiqina cikin mutanen ganin akwai munafikai wai abin da yake nuni annahu qayyabuhu ba'dul munafiqin wal murjifin min al kalam bima la sihata lahu wasu daga cikin munafikai da masu son su tsorata musulmai suna bayyanar da magana da ba ta da inganci to ga irin su ne ake samu irin wannan magana wadda jibairu dan mutum ya jiya kamar wanda ya gabata cikin wannan sura din nan inda Allah ce wa hammu bima lam yanalu ma'ana su yi kokarin sun yi nufin to ai ban ta musulmi su hirgita su tsorata su ga abin da ke ba za su samu hakan ba haka nan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a alama huzaifata bi ayanin ya sanar da huzaifa wasu ainihin munafukai ya karanta mai su da wani da wani da wani da wani da wani da wani munafukai ne har so mutum goma sha hudu ko goma sha biyar to wannan keɓancewa yana mutum goma sha hudu ko sha biyar Allah ya sanar da Huzaifa yawanci wa'annan munafukai ne ba yana nuna cewa duk Allah ya san adadin munafukan da ke cikin al'ummarsa da ainihin su Al-Hafiz Ibn Aksakir ya zo ta riwa wajen tarjama ta wadda ya na wani mutum da ake kira Abu Amr al-Bairuti ta yin Hisham dan Ammar yace Sadakat ibn Halid ya ba mu labari shi kuma ya samu labarin ga Jabir shi Jabir yace haddasani Shaihu Bairut wani dattijo daga Bairut ya ba mu labari wanda ake wa alfunya ana kiransa Abu Amr shi kuma yace ya samu daga Abu Darda wani mutum wanda ake kira Harmala ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Annabi al-imanu hahuna ce yace ma Annabi imani yana nan sai ya ishara ga harshensa wai imani yana ga baki wanne faƙo hauna ce shi ko munafuki yana nan sai ya ishara ga zuciyarsa don haka wanda da munafiki cikin zuciya ce wa lam yazkurillahi illa qalilan bai ambaton Allah sai dan kadan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yana cewa Allahumma ja'al lana lisanan zakiran ya Allah ka sanya mana halshe mai yawan ambatonka wa kalban shakiran Allah ka sanya mana zuciya mai godiya gare ka warzuqu hubbi wa hubba man yuhibbuni Allah wannan mutumin ka azurta shi sona da son wanda ke sona wasa yi amrahu ilayya khairan al'amarinsa zuwa gari kamar shi alkhairi sai ce ya rasulullah yace ya manzo Allah innahu kana li ashabu min almunafiqin ne fa in gaya maka yana da abokai yana da mutane cikin munafukai wa kuntu rasan fihim kuma ni fa babba nake daga cikin su kamar ina cikin shugabanninsu afala a ce ka bihim shin ko in zo maka da su sai annabi ce mai a'a man atana istaghfar lahu wanda ya zo mana da kansa ya tuba za mu roƙa masa gafara wa man asarra ala dinihi wanda ya doge akan munafucin sa wallahu aula bihi Allah shi ya fi sanin abin da dace da shi don haka wala ta harkar na al'adin suturan kada ka tona ma kowa asiri kamar su cek abdurrazak ya ce ya samu labarin daga ma'amar daga katada game da wannan aya yana cewa ma balu a ƙawami ya takallafu na ilman nasi me ke damu wasu mutane suna kallafa wa kansu suna ƙoƙarin sai sun samu sani game da halayen mutane miwa ne ke ciki miwa ne ke yi ina wane fito ina wane zayana dole ne sai sun sani duk jijiya da mutum sai sun san shi me yake yi har ma suna cewa fulanin fil janna wa fulanin ai wani dan aljanna ne wani dan wuta ne amma fa za ta alta ahadun an nafsihi idan za ka tambayi ɗayan su game da kansa ya ce wani dan aljanna wani dan wuta kake to kai dan ina hake shin na aljanna ko dan wuta abin zai ce maka la'adari ban sani ba la'amri an tabi nafsika a alamin ka bi ahwal nasi sai ce ina rantsuwa da mahalcin rayuwata ka fi sanin halin kan ka bisa ga halayen mutane don ha ko dan ina haƙi ka sani don kana aikin kwarai ka sani in mugu aka mugu aiki ka sani amma sai ka shagaltu da wani don haka za ka ga duk annabawan da Allah ya aiko ba su kallafa ma kansu komai na cewa lalle sai sun san halin da mutane suka cike sai sun tabbatar shi yan wuta ne ko ɗan aljanna ne idan ka faru tun daga manzon na farko Nuhu alaihi salam ai ya ƙala wa ma ilmi bi ma kanu ya maluna ban da wata masaniya ga wanda suke aikatawa shawara uke da asiri da kuma shari'a annabi Allah annabi Shu'aibu game da al'ummarsa duk da irin ta'addancin da suke yi da ainihin tauye ma wanda suke yi da shirka da suke wa Allah da fashi da makamin da suke wa Allah ainihin annabi shu'aibu da ya kira su abin da ce su baqiyatullah baqiyatullah khairul lakum baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaykum bihafiz wato hudu kenan aya ta 86 shu'aibu ya ce musu abubuwan da Allah ke wanzarwa khairul lakum sune mafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai ana ayyuka alkhairi wanda Allah zai wanzar da ladar su da kun zo kun yi su wannan shine mafi alkhairi gare ku sai cewa ma ana alaikum bi hafizin ni ban kasance mai tsaro gare ku ba in bi ku ina tsare da ku cewa sai na gano abin da za ku yi dole sai ku yi kaza kawai sako ne zai isa to shi yasa Allah madaukin sarki ya ce wa annabinsa annabin Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, La ta'alamuhum na hannu a alamuhum, kai ba ka san su ba mummun ka san su. Imamu Suddi ya mata daga Abu Malik daga Ibn Abbas game da wannan aya, ya ce wata ranar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsayarin jiwa yana hudu ba. Sai kama ambatan wasu mutane ce kaiwa ne fita munafiki yake kaiwa ne fita munafiki yake kaiwa ne fita munafiki yake sai da fitar da mutane da yawa daga cikin masallaci to yana hutuwa kafin a tada sallah Umar ya ce na dan makaro ko da ni zo ni ga mutane suna hitowa da masallaci to sai ni tallabe wai shi Umar ya zaha an gama sallah ne hituwa ne yake da masallaci wajen kuya na ka a gane gashi na ya bakar bai zo sallah ma an gama sallah shi ya lade kan mutane su gan shi ashe su kuma sun yi tsammanin Umar yana da labari abin da ya faru da sun gane su ma sai sun kalabe suna tsammanin ya sani don ya sa al'amarin su wato don jin kuya Umar sai sun kalabe kan shigansu su ma suka kauce to bayan nan sai Umar ya zo ya kone shigo masallaci sai ya kuga nan ba a yi sallah ba wa qala lahu rajulun min al-muslimin sai wani mutum daga cikin musulmai ce mai abshir ya Umar Umar kai bushara adi fadaha Allahu al-munafiqina al-yawma yau Allah ya koya ta munafikai ga su kan ka ga shi annabi ya shi masallaci kaga wannan yana nuna Allah ya sanar da annabi sunayen wasu da ainihin wasu daga cikin su munafikai din to Abdullah da Abbas Allah ke sanu azibuhu marratayn yace wannan ita ce azaba farko kunyata wanda aka wasu aka fitar da su daga masallaci azaba ta biyu ita ce azaban kabari shi ko Imam Mujahid yace sanu azibuhu marratayn ne alqataba saba za a kashe wasu za a kama wasu a wata riwaya ce sanwa zai mara ta yi azabar farko za a musu azaba ta yunwa sannan azabar kabai to a ƙarshe Allah ce sun mai raduna ila azabin azini sannan a mai da su zuwa ga azaba mai girma ibn jurai yake sanu azibuhum marratayn nan azabud duniya wato azabar duniya da azabar kabari shi ko sun mai raduna ila azabin nar za a mai da su zuwa ga azabar wuta ita ce a ainihin azabar mubain alhassan albasari ya ce azabubin akwai azaba nan duniya da za a yi musu akwai azabar kabari ita kuma turaduna ila azabin azimin ita ce azabar wuta a ranar kiyama to shi kan sai ƙara kafa hujja da wannan aya ta 85 a cikin wannan sura wadda muka to baya inda Allah ke bayan cewa kada dukiyoyinsu da 'ya'yansu su burge ka kawai Allah yana son ya azabtar da su da wa'annan dukiyoyi da wa'annan a rayuwar duniya to sai shi alhassan basri ce to marata din kenan azaba farko azaba da za ta same su ga abin da ya shafi dukiyoyin su da abin da ya shafi ƴaƴan su sai su rinka samun matsaloli ga su ya zama su azaba shi kuma mumini idan ya samu ta matsala ga dukiyarsa ko ƴaƴansa abun lada ne ita kuma azaba babba ita ce azabar lahira cikin wuta shi na nace sun mai ruduna ila azabin azimi ya ce annawo muhammadu mai ishaq yace sanu'azzibuhum marratayn nan ala huwa fi ma balagani abinda ake nufin so biyu din nan ga abinda ne samu labari shine ma hum fihi min amril islami abinda suke cikin al'amarin musulunci suna ganin musulunci yana bunƙasa yana haɓaka su kuma abin na ɓata musu ne don haka wannan ya zama azaba gare su shine abinda ke shiga musu na takaici da ban haushi yadda suke zato sannan azaba ta biyu azaba da za masa cikin kabari lokacin da suka mutu aka sa su kabari sannan azaba babba ita ce azabar wurin lahira wadda za a kai cikin wuta wadda za su dawo maci sa'id da qatada suka ce sanu azabu marrataini azabud dunya wa azabul qabri azabud dunya da azabul qabri Allah ya ce summa raduna ila azabil azim sannan a maida su zuwa ga azaba babba ya ambata muna anna Umar cewa shi Umar ya ce mahuzaifa unshiduka billahi aminhum ana wato saboda labarin da Umar ya ga dai annabi ya sanar da Huzaifa wasu to har yake zuwa yana gama Huzaifa da Allah ce kawa Allah ka wada me ina cikin munafikan Huzaifa ce baka ciki amma ka sani Umar daga yau ba wanda zan sake amintarsuwa bayan ka ba wanda zai zo ya gama da Allah ya wada ko yana cikin ko bai cikin wada mai saboda kayan kenan asiri zai tonu to yace kai kan na faɗa ma amma da gare ka ba kuma faɗa kowa mutum dai kawai shi kokari in yana ciki to in bai ciki kuma dai kansa sai Allah ya ci gaba وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم Allah ce wa akaruna ko wasu mutane na daban su ba munafukai bane eh tarahu bi zunubin sun tabbatar da laifinsu khalaq wa amalan salihan wa ahar sun cakuda ayyuka sun yi aikin kwarai su yi mummunan aiki to su ka ana fatar Allah karbi tubansu domin shi Allah gafurur rahim mai karba mai gafara ne mai jin kai to bayan Allah madaukin sarki ya bayar da halin munafikai waɗanda suka makare suka ki tafiya yaki domin kwaɗan duniya da kuma ƙaryatawa da shakka sai Allah ya fara bayanin masu laifi waɗanda ba su je wannan yakin ba amma kawai don kasala da son hutawa tare da suna da imani kuma sun gaskata da gaskiya tala cewa akaruna itarafu bi zunubi wasu kan sun tabbatar da zunubansu ai a karru biha wa atarafu fi ma bainahu sun tabbatar da zunuban sun furta su sun tabbatar da abin da ke tsakaninsu da ubangijin su sannan kuma lahum a'malun ukhar saliha suna da wasu ayyuka na daban wanda ke ayyukan na kwarai ne don haka khalaqu hadhihi bi tilka sun garwaye wannan da wancan wayannan suna karkashin ahuwar Allah da gafararsa wannan aya ko da yake ta sauka ga wasu mutane ke bantattu ayyanannu amma kuma ayan ta game dukkan wani mai zunubi mai kuskure kuma wanda yake na aikin kwarai mujahid yace ta sauka ne ga wanda ake kira abu lubaba wanda ya kira daga cikin bani quraiza wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo zai yi sulhu da bani ƙuraiza sai ce to lubaba ya tafi shi ne tsakani duk abin da lubaba ya da su to shi ke na tabbata to lubaba yana da ‘yan uwa a cikinsu yana da dukiya a cikinsu akwai dukiya ta can to shi na da suka yi zojinsu suka ce mai to yanzu kai lubaba kai namu hake me ka gani shin mu yadda mu yi sulhu da annabi ko a'a sai musu haka ya ce ayin kun sulhu kun yanke kanku to kaga sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko mai imani kuma ya da ba munafiki bane to amma na an samu matsala ya gama aikin kwarai da mummuna aiki to sai wannan aya ta sauka da ba shi kadai ba da wata jama'a daga cikin mutanensa wayanda yake su ma ba su samu tafiya yakin tabuka ba wasu su ne abu lubaba da wasu mutane biyar tare da shi wani kauli aka ce mutum bakwai shi na takwas wani kauli aka ce mutum tara shi ne na goma to da ba su samu zuwa wannan yakin ba da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai suka shiga masallaci ko wani yasa ya ga ya daure kai ne ga ginshiki daga cikin shikan masallacin sun ka ce sai dai su mutu da nan sauran ke da Allah ba wanda zai walwale su sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya walwale su kansa kaga sun nuna su yi laifi don haka yanzu sun gwara ce ma su mutu nan ɗaure da ce sun sai sun ci gaba da al'amuran in dai ba shi manzo Allah ya zo ya wurin su ba to sai Allah ce wa akaruna itarafu bi zunubihim wasu sun tabbatar da laifin su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sake su da kansa kuma ya yafe musu Imam al-Buhari ya fitar da hadisi daga Samur ibn Jundub yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muna a tanin lailata atiya ni wasu masu tahowa guda biyu sun zo min wannan daren suka tayar da ni muka suka tahi da sai da muka kai ga wani birni birni an gina shi da tubalin zinariya da tubalin azurfa kowane gini ka gani an aza bulo ɗin zinariya sai aza azurfa To muna cikin wannan sai wasu mutane suka ga mu da mu muka da wasu mutane suka tarbe mu. Shadarun min halqin ka asali. Rabin jikin su kamar abin da yafi kowa kyau. Duk wani abu mai kyau wanda zaka iya gani to bangaren jikin su da yafi haka nan kyau. Sannan shi ko bangaren jiki guda duk wani abu wanda haka ya gani mai muni bangaren jikin guda ya haka nan muni. ga su kuma rabi da kyau rabi ba kyau sai aka ce irhabu faqa'u fi zaka nari akwai wata korama sai aka ce ku tafi ku fada wancan korama sai suka tafi suka fada a ciki ko da suka yi wannan korama suka dawo mana kazza ba zalika su an duk wannan inda amumuna din ya gushe duk sun zama kyawawan mutane suka kasance cikin sura mafi kyau sai mutanen da suka ce da ni waɗanda suka ce da ni su biyu din nan suka ce wannan ita ce jannatu adani aljanna ce ta zama kuma wannan shine gidanka suka ce min ammal qaumul ladzi kanu shadrun minhu hasan wa shadrun minhu qabih mutanen da kaga rabin jikin su da kyau rabi mummuna su ne waɗanda sun hagar wayar da aikin kwarai da mummuna to za a yafe musu shi yasa kaga an sa cikin wannan korama an wanke zurban sun koma daidai kamar kowa mana shi ne ma'anar wa akaru na ita rahu bi zunubi wato sun tabbatar da zunubansu sai Allah ci a gaba usmin amwalihim sadaka خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم Allah ce husbin amwalihim sadaqatan ka karbi zakka daga cikin dukiyoyinsu wa tahhiruhum biha atudahhiruhum ka tsalkake su wa tuzakkihim biha ka tsalkake su da sadaqar wannan zakka wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'a taka nutsuwa ce gare su wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ko masani ne. To wannan insha Allah dai za mu tsaya kan wannan aya, idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu ɗora a kan wannan aya ɗin. Fatar abin makaranta daidai, Allah Ubangiji ya ba mu ladan daidai, kurakuran da suka afko, Allah shi ya muna, wannan haɗar tamu Allah shi mata albarka ya sa ta zan sanin tsira gari baki ɗaya. matsalolin da muke fama da su a wannan ƙasa Allah maɗaukin sarki ya yaye mana su ya ba mu da wamaman zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma duniyar musulmi baki ɗaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum